muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman ya tsire mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shetar da shi ba mu ya fatar da shi wanda ya fashe shi ba mu ya shetar da shi ina mai shida ba ba abota da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina mai tabbatar da cewa da annabi Muhammad ba wa da kuma wannan sai bayan haka kwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a yanzu da nake wannan magana safiyar ranar ta corona bane ishirin da hudu ga wata sabar ban zama komandan shi hijirar ma'aikin yi suka da mai shagar tabbata gare shi na dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da goma ga watan satumba dubu biyu da ashirin da uku a kalandar turawa kadi ya yi ma haka ya farfar yawa wannan masallaci na farka ya sami alhamdulillah da wanda godiya da godiya a rin yake na majalakacin
ya cikin anguwar farfai ga kujerar da ba mutum ba kai shi a jihar Kaduna ba ga Najeriya kujerar cin ba tare da domin gabatar da da za ka sama la'abu amara ka san shi a dama na ne tare da babban malami Eh.
Imam Idris Muhammad Bello Marfa wanda malam sananne ne gare ni ma wanda na gare ku muna roƙon Allah ya ƙara mana rayuwa da albarka za a yi amfani da wannan damar fara jajjajar da ajiya ga mana na rasuwar gogon na fata Allah ya sa da kyakkyawan matsayi.
amin
Darasin da aka ce malam zai kalla mana abin da ya shafe mu ne a yau da gobe, musamman irin wannan halin da muke ciki wanda sauraron darasin da kunni na basira da niyyar yin aiki to zai taimake mu sosai a cikin rayuwa. Allah Ubangiji ya halittu su yi shi su ya jarabce. Wanda ya halitte mu ya ɗebi jarabta. Kuma ga shi an tun da dai an halittu mu mun zo to jarabawa da mu iya. Wala ka ba da zai ta jama wala ga waɗannan aya ne matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar mu. Wala na bala wala mu bishe min al-khawfi wal jubi wala kun min al-amwali wal anfusi wal thamarat. Allah ya ce wa bashir sabirin. Muna fata Allah ya sanya mu cikin masu namu. masu tsare-tsare wato wanda suke suka yi wannan yunkuri a majalisun mata ne da kuma ce wanda suke kula da muhadara ta nan bangaren mata a cikin wannan jami'in na muna Allah ya abbas na fata Allah ya saka musu da rai shugabannin da suka koro su Allah ya saka musu da alheri amin sai haƙuri da na kalli wasu waɗansu da ce zan faɓa da mafi yawanci domin tsarin yadda muke ba sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ba manufa kawai a samun ce isa sau da haka ai haƙuri da ƙi da na sun tsare tsare musu abubuwa kuma sun ga ban ban yi ba a taƙaice taƙaicewa ba zan ja ku da dogon nisa ba bari in ba malam fagen akwai malamin da zai da haliki da sauran dai ɗan jawabai da za mu yi a baki zan samu awa ɗaya da ɗan mintocin rarraba kowa ya je ya ci gaba da aiki da abin da za a faɗa mana roƙo na da Allah madaukakin sarki Allah ya azurta malam da faɗin daidai amin sannan da mu da malam kuma Allah ya azurta mu wajen yin aiki amin a daga musamman
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجارنا من النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل لهزنا إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنا سافي اللهدي ديوا 23 ko da hudu ga watan safar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala safara babu cancin cancin safar muna cikin da uku ko da hudu da safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445 da yiwa shine a kidayan kalanda masu cafkewa a kowane wata kila shine zai zama tara ko goma ko sha ɗaya ma ko? ina jin sha ina jin goma ne to ga september 2023 abokance a mahaɗa wannan wuri na jami'o ibn abbas radiyallahu anhu a wannan gari namu a wannan gunduma namu mai albarkan mamaki wanda ake kira angon ƙwarbai a wani lungu na madarkaci wanda ya samo asali suna daga madara kaci an ce wasu ‘yan uwa ne su guda biyu da yana nan da yana wancan tankin amma ko da ke ba ta yi za mu yi ba sunan shi dai madar kaci to sannan kuma a wannan yanki na garin zariya cikin binni wanda ya bunƙasa fiye da binnin kano a ko ta ko'ina in banda wasu ababe wanda kanawa ke yi mu ba ma yi sannan kuma a cikin jihar kaduna a najeriya mu tumbin giwa wanda ba don sata ba da mun fi kowa arziki a duniya sannan bayan nan kuma allah subhanahu ta'ala ya sa muka tashi lafiya lau cikin rahamarka yadda malam ya amfani da dama na yin ta'aziyya ga tsohuwa dattijuwa to nima ina amfani da daman wajen yin ta'aziyya ga Sheikh Abubakar Giro a Rugungu Allah ya mashi rahama tare da sauran dattawanmu da malamanmu da ƴan uwanmu da iyayenmu na da da na yau alhamdulillah a cikin darasin da zamu karanta bari mu fara faɗin wannan saboda kila yanayi muna da hadisi sahihi daga ainihin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib hadisin ahlul bait ne inda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duwacce duwacce duwadda wata musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi istirja'i to Allah subhanahu ta'ala zai musanya mashi ya bashi lada ya ninninka mashi ladansa ya kuma kare shi daga ainihin fitinan da musibar za ta jawo komin daɗewa da faruwan musibar da haka komin daɗewa ba wai sai musibar ta yanzu yanzu ake mata ina lillahi amma tun da ma ba za mu kai ayan ba ai ba damuwa saboda ni wadda aka ce in fasara aya ɗaya ce tal wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wa bashir sabirin ya ka asa na dina kenan amma babu ƙarin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un balle a ƙara gaba a ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun ina jin ƙwara ɗaya za mu yi a cikin ayoyin to amma ina farawa da suna Allah mai rahama mai jin kai duk da kasancewa na yi ɗan mitsulu ba ku gani ɗan mitsiki ba a gabanku kamar da malamai ya kamata a nemo kima-kima ɓarka-ɓarka tika-tika gunduma-gunduma sai su fassara wannan a cikin irin wannan wuri amma kurmin kankanta na ni ba ni mamaki in an ce ana gayyata na muhadara don na san dalili babban dalilin da ya sa ake gayyata na a nawa sanin shine saboda gemu kuma ya yi hurhura to wannan ya sa ake mun kyakkyawan zato to Allahumma ja'alli khairan mimma yadhunnun wa ghfir li ma la ya'lamun Allah ya sa mu dace wannan aya kamar yadda aka ce tana cikin suratul baqara aya ta 155 kuma Allah subhanahu ta'ala yace wa la nablu wannakum kullum mu a malaman mu wanda su suka koyar da mu manufa ba su maida mana da hankali akan nahau da sarhu da mantiki ba su cika damuwa da wannan ba sukan ce mu daina damuwa da shi mu je zuwa ga ma'anan da za mu amfani juna mu tashi domin wayannan abubuwa ƙarin ado ne a karatu ba ba su da amfani ba ne ƙarin ado ne to shi kuma ado da kwalliya wanda yake da sha'awa ya yi wanda bai da sha'awa ya yi in ka caske ka fito kai ma cas kai a sun da a san ya yi in kai shigan kurege irin nawa kowane kaya na gada ma zan sa duk sanda na gada ma su sa hula daban riga daban wando daban takalmi daban mota daban kuma in na ga dama ba zan shafa mai ba in fito abina budu-budu daga nan kuma in wuce gona in abin da zan yi in dawo shi ma duha nasu ne algafa samana mazaka ya ce masa idina ali kum abattarab ya ga aliyu ni ɗin ɗa kura a masallaci ya ce tashi ya kai abattarab sau da haka ba za mu yi na hawan wannan ba amma wanda ɗagulu wannan kuma lallai lallai tabbas kuma za mu jarrabace ku jarabawa wannan jarabawan da za mu yi maku za mu yi ne da shai'in da wani tashi ba duka ba kamar yadda ibn abbas ibn kasir Allah ya mashi rahama yace in an ce bi shay'in jam'i ne ai bi ashiya ne amma jam'i ne wanda aka faɗi ɗaya yayi saboda hikiman zance idan aka ce shay'in wani yanki min alkhawfi wa shay'in min alju'i wa shay'in min naqasin min al-amwali wa shay'in min al-amwali wa shay'in min al-anfusi wa shay'in min al-thamarat ne ko ai dinga maimaita shay'in shay'in din da guda ɗaya ya gamsar da su da haka za mu yi muku jarabawa bi shay'in da wani tashi min alkhawfi na daga tsoro to da farko tsoro ko da ke mafasara ta duka sai mu dawo mu biyo baya daga tsoro za a shirarce ku da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa Allah ya raba mu da yunwa Allah ya raba mu da tsoro wani kasin da tawaya min al amwal na dukiyoyi nau'in dukiya iri iri dukiya da dangoginta wal anfus da rayuka rayukan nan da dangoginta rayukan masoya iyaye yan uwa yaya da sauransu wasamarat da kayan marmari sai ka ga a ce lemu mangwaro gwaiba ayaba wanda in suka zo gari kan samu sauki yanzu da ba damina ba ne da yanzu da yake damina ne an cinye mangwaro an shanye duk mangwaron garin nan sai wanda yake na gidan gona 'yan tsararu amma lokacin da mangwaro yake nan yana fa rage aiki yana rage aiki da dan naira goma ka naira ashirin sai ka sha mangwaro ka ƙara gaba ka cika ma riganka iska ka karya ya za a ce babu to za a samu lokacin da jaraba zai zo a tauye wani abu a ciki amma duka kowane irin jaraba aka yi maka wa bashirin sabire sai albishir ga masu juriya masu juriya masu dakewa wanda sukan gane cewa jarabawan daga Allah ne wannan alkawali ne na Allah ta'ala ya faɗa ainihin wato akan maganan jaraba cewa mun zo duniyan nan ma don jarabawa ne tabarakan da zai daidai mulk wa huwa ala kulli shayin qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata li yabluwakum wannan wala nabluwakum dinnan shine can li yabluwakum ayyukum ahsanu amala waye cikin ku yake kyawun aiki am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma yatakum masalul ladzi walam ma walam ma yatakum masalul ladzina khalu min qablikum a a na cha ku dayan hasibtum an tutraku an an yi an yi qulu amanna wa hum la yumtanun wala qad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'laman al kazibin to dayan kuma wanda na baro na suratul baqara ita ko am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma yatukum masal ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib daka jarabawa dai ita ma ne aka zoyi a wannan duniya malamai sun ce me yasa ake jarabawa wato me yasa ake jarabawa yakan iya zama jarabawa ta zamo don ta ƙara maka yaƙini da tabbas a game da abin da kake yi cewa da gaske ka san shi da gaske mun san Allah shi ya sama da gaske mun san shi ya kasa da gaske mun san shi ya halicci halitta duka ba ma musun wannan wannan ita ta jawo mu zuwa ga tauhidi na uluhiyya sanin tauhidin rububiyya ita ta ba mu dama mu tabbatar da tauhidin uluhiyya idan ka tamu rububiyya waye sama waye kasa waye ruwa waye wuta waye zafi waye sanyi waye maza waye mata waye halicci dabbobi waye halicci tsirrai waye halicci duwatsu wannan duk rububiya ne to amma ana son ka tabbatar da uluhiyya wancan abin ya nuna maka ya cancanci bauta sanin waɗannan ababen ya nuna maka cancantan bautan mai halitta to idan har ba a yi maka jarabawa ba ba za ka gane yana nan ba sai an maka shi yasa ake haɗe da jarabawa na tare da yaƙini yaƙini na cewa dama ya ce zai jaraba to gashi ya zo shi yasa kaga ainihin wato da aka jarrabci mu'minai hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida aka jarrabci mu'minai aka jaraba su aka girgiza su girgiza mai tsanani ya subhanallah wanda ya dace ƙarfi shine zurquwatul matin amma ya ce ya yi abu da ƙarfi sai ka san ku abin nan ba da wasa ba ne ta ji ya ce zilzalan shadida to an jarabci mummune girgizawa na farko girgizawa to amma duk da haka saboda sun san jarabawa me suka ce mummune cewa suka yi haza ma wa adanallahu wa rasuluh wa sa da a allahu wa rasuluh ko wa ma zadahumu illa imanan wa taslima da aka girgiza su aka jaraba su sai suka ce wannan shi ne alkawarin saɓanin munafukai su sun ce alkawarin ma yaudara ce to ga tanan zahiri sun gani da aka amfanin jarabawa daga cikin farko farko amfanin shi ne ya ƙara maka ya ƙiri duk wanda ya kuskura da ya san jarabawa ya zo yi ba aka yi mai jarabawan da ɗayan wa'innan da aya ta lissafa الخوف الجوع النقص من الأموال النقص من الأنفس النقص من الثمرات sai aka yi mashi jarabawa da cikin wa'annan abubuwa guda biyar sai kuma ya zo yana ta zage-zage yana ta tsine-tsine yana ta ban kaura to bai cika wancan ka'ida na yaƙinin da jarabawa take jawowa ba baka san kai dan makaranta na gari bane mai kana mai gane karatu a aji sai bayan jarabawa sai bayan jarabawa wanda za ka gan shi aji akwai surutu talan talan kairama duk taɗi da surutu da hayaniya ya iya da iriniya da yawan karambani amma an zo jarabawa sai gan shi warwas wani yana nan aji shiru-shiru ya kura malamin ido yana ganewa tar matsatsai a zo jarabawa sai ya gane wannan ya fahimta eh wannan ya fahimta sai ka ji ko malami ya fi kaunan shi ya fi ganewa wata makaranta da aka taba gayyata na inje in yara yan kanana aka ce in musu muhadara ni ba na iya magana da yara kanana bane da nazo ina son in nuna musu cewa su zama nagari na rasa hanyar da zan bi sai na ba su misali da shi nagari kullum shi ake kula da shi a ko'ina a duniya ya yi amfani sai na ba su misali da shuka alaga wata mana ce kiri da muzu za ga an jan ɗaya abincin da za a ci sai a je a zuba shi a take a binne a take a binne amma za a haɗa shi a ƙasa ne kuma an san ciyayi za su fito duk tare da shi to da zaran ciyawa ya fi fito sai ka ga an zo ana nome ciyawan ana barin shi amfanin to me yasa ake nome ciyawan ba za a bashi ya rayu tare da shukan ba me yasa sai aka ce ai shi shukan ne ba zai yaya da kyau ba ba zai amfana ba ko sai na ce to a matsayinku na yara idan kun ga iyayenku da malamanku suna zare muku ido suna daka muku tsawon lokaci a dake ku a ce dan me kuka yi laifi to don Allah ku yi haƙuri ana son ainihin a maku irin yadda shukancin zai taso da nagarta ne amfani to na ci gaba da karatun da su hannu nisa na je wani wuri sai na faɗi wani wanda uban shi ya dinga sa shi aiki ya gama wannan a ce yi wancan ya gama wancan a ce a yi wancan in ya yi wancan a ce ba haka ake ba haka ake yi yaron ya fara tunanin iyayen sun matsa mashi ne sai na ce to amma yanzu ku kun fahimci anan matsa mashi ne wannan fa bayan ne kusa awa ɗaya yana bayani na wuto wancan maganar na shuka tun farkon karatun ne can a ƙarshe ne na kawo ga wannan da na ce to kuna ganin an matsa mashi ne sai wani yaro wanda kana yana zaune a gabana dai alamar wani motsi shi yana zaune ne kawai sai ce a'a ba an matsa mashi bane ana cire ciyawa ne to kaga ya fahimci karatu sai na ji ya burge ne ya ce ciyawan ne ake cirewa to ka gane shi in za a cire ma ciyawa sai ka guri to da haka nan wani in ba jarabawa ba za a gane ba da haka jarabawa tana zuwa ne don ta nuna wa mutum ya kini tsakanin shi da mahaliccinsa sannan kuma ta zama darasi ga wasu sannan kuma ta tsara tabbatar da ainihin wato yana da haƙuri ko bai da shi sannan kuma jarabawa ta zama ainihin wato ta ƙara ma mutum lada in ba jaraba akwai inda za ka rasa lada a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai zunubin da da sallah da azumi da karatun qur'ani da sauran na ibadoji ba sa kankare shi wallahi in ka kwana kana sallah in ka kwana kana azumi akwai zunubin da ba zai kankare ba Allah ba zai yafe maka ba komai sallar ka ba zai gafarta ma ba amma sai in ya jarabce ka da wani kuma larura kai haƙuri sai a kankare zunubin nan shiru ashe kankanar zunubi ne ma jarabawa da yawa mun ta zunubi a baya mu ce wane ya fi shi ne kawai zai irke najeriya in ba shi ba najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba kila zunubi ne kila mun ta zunubi muna dafa shinkafa muna zubarwa muna cewa yana warin kashi kila zunubi ne mun ta zunubi kila muna ganin cewa aha najeriyan banza shugabannin banza me aka yi Najeriya waye Najeriya Najeriyo muke jazagin kasanmu kowa na yaban kasansu da garinsu mu banda mu annabawa duk garin da suka zauna sai sun mata addu'a ballanta na inda aka haife su ba wani annabi da ya mu'amala da wani gari bai mu addu'a bai mu addu'a garin addu'a alkhairi ba a mu banda mu kila mun yi zunubi ne irin yadda yan sabai suka yi baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur kulu min rizqi rabbikum wa washkuru la amma sai suka ki suka kafirce suka butulce Allah ƙarshe fa za ka Allah libasan kawai ju'i shine mu ma ake mana aka sa musu rigan yunwa rigan ainihin wato talauci rigan tsoro yanda ake sa riga Allah ya yi wata riga ta musamman ta yunwa ce ya yi wata riga ta musamman ta tsoro ce duk wanda ya sa ta zagan shi ba su tuni da tsoro zai kama mu yanzu za ga kowa ya sa rigar nan nashi ya ce ya cika iska ya ƙara gaba da gudu ɗaya Allah shi kiyaye yanzu a ce ka dangare ya ratsa ta wajen can to za ka gane rigar da nake nufi eh wata wallahi sai ta fita ba hijabin in an wasa ya dai shige hijabin ko Allah za ta cire hijabin nan ya san da zai shiga cikin waɗannan samarin ya shige wandan alƙur'an wani zai cire wandan ya danna da gudu ka Allah ya mana jarabawa irin wannan yawwa domin saboda na ga wani episode da wani bature ya sa kawai kadangare ya tsalle ya fada kan wata mata ta dinga hauka da yake turawa yanzu da an abu sai a ɗauko kyamara ko da yake mu ma mun fara wannan ɗabi'a mun fara aje ɗabi'unmu na musulunci na taimako da gudunmuwa mun koma ɗabi'ar ba da labari da social media wani ya fada ruwa zai nutse yana wayo Allah a taimake ni amma duk kowa ya ki taimakon shi ana ta sa kyamara ana ɗauka saboda kowa ya watsa ya ce a gaba na ya nutse a gaba na ya nutse to a gaban ka ya nutse baka cece shi ba to su ma ka dangare ya fada mota tana ihu tana hauka duk ta yayya ga kayan jikinta su kuma suna daukan hoto da Allah ya taimake su wanda ya fi kowa kusa da daukan hoton da ka dangare ya tsalle ya fada mashi shi ma yadda kyamaran shi ma ya ci gaba da nashi wani can yana cikin dauka da kadangaren ya sake ji wuya ya tsallaka ya fada mashi da sai aka yi mafaɗa wa mutum uku sai duk suka watsi kowa ya san dai suna ganin zai bi su daidai daidai ne to ana gaba ta malam idan har da wani abin tsoro zai samu mutum sai ya sa rigar yunwa ma tana da yunwan tana da riganta idan mutum ya sa rigar yunwa ba ka bukatar ka tambaye shi kana cikin yunwa ba sai ka tambaye shi ba akwai riganta wanda Allah ya sanya ta ga 'yan Somaliya 'yan Somaliya 'yan Rwanda Burundi maganan banza ne yanzu wani ya ce mana ana yi wa wallahi tallahi karya ne duk wanda ka dube shi nan ba wani rigan yunwa tare da shi ka je ka ga masu rigan yunwa wallahi za a ga kwanɗewar idan shi kawai ka kalla ka san wannan yunwa ta kama shi ka ga awazan shi ana iya kirgawa ka ga yana tafiya lange-lange iska na ɗibansa yunwa riganta ba ta zo ba ku daina kiranta ko da an mana jaraba yanzu sharan fagenta ne ka Allah ya kawo ta na yi tafiya da wani ɗan somaliya daga zaria zuwa sokoto mun je da'awa daga somaliya yake wallahi muna tafiya yana ta kallon gefen hanya ba da damina ba ne da rani can rani damina bai sauka ba ba alaman damina lokacin wallahi yana kallon da gefe da gefe kai ya gaji dai ba mu kai funtuwa ba ya ce da Allah ana gabata malam ina da tambaya na ce ne ya ce wai wa'innan abubuwan ɗan tsaya ka gani na tsaya sai je ya taɓa sabara irin wanda ke fito a gefen hanya ɗin nan sabara barbatta ya ce wannan nawaye gonan waye wannan na ce a ba mai shi ba ne kawai na gefen hanya ne yake tsirowa ya ce yanzu wannan in na ɗiba na ci ba mai ce mu wani abu na ci ba wani abu ai mu ba mamacin wannan ya ce ba kwa ci ya ce to kaga wannan abin garinmu abinci ne ganyen mangoro abinci ne duk sun cinye ganyen dalbejiya wannan dalbejiya mai ɗacin nan wallahi ganyen dalbejiya suke ci ɗanyen shi ko busashen shi har adana ake yi ana ci saboda sun samu jarabawa na haufi wal jo'i su ne suka taɓa shekara biyar a somaliya ba gwamnati shekara biyar ba gwamnati kai nan kana jin da gwamnatin amma azzalumai ne sun sace sun karɓe sun amshe sun tare su haraji can su kasteliya ta can ta can road safety su yan sanda ma su ci nasu wance kullum to kai da sauki ana karɓa ne a ce ya ya dan wani abu nan ya dan kawo ya ka saba tayan ka ba iska sosai baka sa plate number ba su can shekara biyar aka yi ba gwamnati wani kawai zai tare ka ne in ka yi sa'a ka ci sa'a kana kai ta godiya ga Allah ka ci sa'a ya karɓe babur ɗin ya ce je ka shi ma wanda ya fi ƙarfin shi ya gani ya karɓe ya tara ya ƙara gaba ba su da gwamnati amma in baka yi sa'a ba da ma bindige ka zai yi ya harbe ka fab ya kashe banza ba mai tambaye shi ya ƙara gaba shi ma wani ya samu wani wani ya make shi ba mai shago ba shagon ma sai da suka shekara biyar ba gwamnati Allah ya kawo masu ɗauki aka zo aka yan ecowas da waye da waye suka zo suka taru aka farfado da gwamnatin shi ne aka zo aka fara batun a yi zaɓe kai kana nan kana fatan wai ka ce ƙasan ku ana tsoro ko ana yunwa baka fara cin barbatta ba baka fara cin dalbejiya ba ga abubuwa nan hatta irin su wannan tafasa da rai da suwaye duk ga sunan abu a kududdufanmu kai nuwa wannan da kake gani duk abinci ne in yunwa ya zo ka je ka ga yanda rayuwar da ake yi ma nu kai shaida ne nun na farkon ba babban ba dukan ku manya ne amma akwai babba akwai babban yau wato to kai dan mitsulun kai shaida ne mun aje baki a masallacin mu yan Pakistan kana wurin na sani suka zo kududdufin da yanzu muka yi masallacin manufa na yau kududdufin a wancan lokacin duk irin wannan ganyen soson nan ne da ake wanka da yin ɗa kaman kankana ai kaman kwakwamba soso da ake wanka da shi ya yi yaɗo ga inan a banza ya kan gama ya ƙare ya bushe suka zo lokacin yana ɗan ya sharaf wallahi yan fakin tsannan nan kullum rubujin su dafa shi suke kullum suka ce kuɗi ne wannan a garin haka suke yin yin kai suna sawa a miya mu yanzu ka ci wannan za ka ji ɗaci ne su ni da ma na ci abincin nasu wallahi na ji ba ɗacin ban san da aka yi ba ma ashe sun iya sarrafa shi ma ya koma ba ɗacin mu yanzu wa yake ya fara cin soso da wanka ma ake yi da shi shi ma wankan ma an daina yi na jiki yana kokar da jiki ana yin yanzu wanki tukwane ne da shi da kwanoni an ma daina amfani da shi kar ka yadda kai tunanin wai ana yunwa wallahi ku daina ka Allah ya mana jarabawa ta yunwa saboda haka nan ne Allah ya ce za mu yi muku jarabawa don ta zama aya don ta zama darasi don ta zama yaƙini don ta zama ta ƙara maka tabbas don ka ƙara samun lada shi yasa jarabawan tana zuwa ne da yanayi wani jarabawan ana yin shi ne saboda zunubi da kai akan kare maka wani don a ɗaukaka ladanka ne ba don kai zunubi shi yasa Allah ke jarabta annabawa ayyub alayhi salam annabi ayyuba ya shekara goma sha takwas ana mai jarabawa guda ɗaya ciwo kawai al'amuran a jikinsa ayyubu alayhi salam sai da ya kai ma annabi anni masa ne shaytanu bi nusbin wa azab ya samu azaba da bala'i da wahala annasab amma ba zai danganta ta ga Allah ba sai ya ce shaytan saboda ba a danganta ma Allah mummunan abu ba a danganta ma Allah mummunan abu shekara goma sha takwas a cikin hadisi haka ya inganta bai iya tashi nan da can duk abin da zai yi a wuri ɗaya yake da mai dukiya ne gonakin suka ƙare kaga al'amuwan an jarance shi da amuwalu dukiya ta ƙare yana da matan aure sama da casa'in da wani abu ɗaiɗai da ɗaiɗai suka watse masu mutuwa suka mutu ƙwara ɗaya ta rage tana zuwa tana kula da shi ita ma ba za ta iya zama da shi ba saboda larurar sai dai ta zo da safe ta tattara abin da za ta tattara sannan kuma ta zo ta ba mashi abincin da zai ci sai ta tafi sai kuma dare haka take safe yamma ba za ta kwana a wurin ba ba za ta una a wurin ba kamar yadda ya inganta a cikin hadisi al-silsila al-ahadis as-sahiha na Muhammad Nasiruddin a jizin shi na farko ma yi wannan bayan a takaice annabi ayyub alayhi salam da ya shekara sha takwas ba yi da wani ɗan'uwa ko aboki ko amini ko mata an ba wannan ƙwara ɗayan ba sai wasu abokan shi guda biyu su ne kaɗai a shekara sha takwas na ba su rabu da shi za su zo su gaishe shi su ɗan awa ɗaya awa biyu su tafi abinsu wata rana suna fitowa daga gare shi sai wani ya ce mai wani a cikinsu anya zunubin da ayyuba ya yi ba wata zunubi ya yi ba Allah ya jarabce shi ɗayan ya ce kai shiru annabin Allah ne kai shiru Allah ba abin da bai iyawa kai wata magana wallahi yace to ai na gane wannan wannan ciwo shekara goma sha ba sauki ba alama kullum jiya yau yace kai dai kai shiru kanka faɗi komai sai alheri shikenan suka je gobe da suka sake dawowa sai ɗayan ya ce mu annabi ayuba jiya mun fita wana ya ce anya ba zunubi ne kai ba a gaban shi ya faɗa ya ce wallahi ni ban taɓa wani zunubi ba a sani na ne ban taɓa wani zunubi ba kwana ɗaya kat ban taɓa sanin na yi zunubi ba ya ce to ni wani ma zunubi ni da nukan ji mutane biyu na gaddama wani na wallahi za a yi zan yi wani na wallahi ba za a yi ba ya ce sai in je in yi kafara rantsuwa don kara ambaci Allah a banza sai wasu suka yi magana amma in masa kafara ya ce wallahi ban taɓa zunubi ba kawai jarabawa ce na kuma yadda daga Allah ne sai jarabawan ka bata kai ɗaya duka dubu na annabi ayyuba ba kai baka yadda daga Allah bane shi na shi na gasken amma ya yadda daga Allah ne ya ce da haka ni ban san wani abu ba amma Allah ya ga dama zai yaye mu ashe ma yaye wanta zo kusa sai gashi bayan sun tafi sai kuma ainihin kafin matan ta zo sai Allah ta'ala ya bashi ainihin urkud birjlika haza mubtasalun baridun wa sharab dan motsa kaban ka koyaya ka daure duk yanda za ka motsa ka daure ka yi ya motsa kaban dan kadan ta dan taba kura sai ruwa bulbulo ruwan ya ci gaba da ambaliya ruwan ya wanke shi nan take ya ji karfi ya tashi aka kawo mai sutura wannan duk daga Allah ne mala'iku suka zo da shi aka sa mai sutura yayi wanka yayi komai dama kyakkyawan mutum ne ya koma gefe guda kawai yana jiran iko Allah matan ta dau tana hango shi ta koma za ta juya ta yana kallon ta bai ce ko yi ba ta ce bai ta tana gudun ka ce magana da wani muharrami a ƙarshe dai ta ga dai ba mafita ta matsau sai sallama ya amsa mata ta leƙa ɗakin can ta gaba kowa ta ce a wannan wanda ke cikin bukkan nan ko ka san inda ya nufa ya ce wa kike ne ta ce ayyub ya ce kin san shi ta ce ina san shi ya kuke ta ce mijina ne ya ce ya yake ta ce wallahi in ba domin dai na san yadda na bashi ba zan ce kai ne to amma a ce ɗazu da safe na zo yanzu kai ne haka ya ce to ni ne sai murya ta dawo sabo wa ta yi na ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan minna Allah ta'ala ya maido mashi da iyalai shi da ƙarin arziki fiye da wancan saboda rahama sai ga shi jarabawan ta kwarai ne kai ma kai kai ayyuba irin da yace Allah ta'ala ya ce inna huwa wa in ka zo jarabawa ta same ka kai irin na annabi ayyub ka dauka daga Allah ne kuma yana da izze yaye san da ya ga dama to wallahi sai a dawo mana da abin da yafi na da Najeriya kaga an dawo irin da sanda muke makaranta muna cin burodi tika-tika buredin naira dubu yanzu buredin naira dubu yanzu ba ina shakko wannan bane kuma ba ƙarya ne ba wannan kaje ka bincika na san kila malam kasim aminu in ya zo shi ne muka yi makaranta tare da shi rimi college rimi college buredin da yake na naira dubu yanzu ne shi ake bamu ana ce na idris moro da mota da komi da komi a ciki za ka ci shi ba tare da wani abu inda da shi da ruwa kawai ka haɗa za ka ci shi hankali kwanci ala gafata malam shi ake bamu duk safiya ko rabe rabi ba ma cin amma kowa guda ɗaya za a bashi ba ma abincin ranar bane a na safe ne kawai gobe ma za a baka irin shi jibi ma za a baka dan kan muka gama ci kwallo da shi muke a cikin dining hall dining hall muna kwallo da shi ne ba ma ragewa mukan ta dariya yan ƙauye suna ragewa su ajiye in an tashi tara su ci to da rana za a ba ku abinci na sha na sha shana na kuma hadda nama wallahi tallahi da daddare abinci hadda nama ni dai har na gama makaranta na san ina jin ko so ɗaya ne ko so biyu aka abinci ba nama amma wallahi sai da aka yi zanga-zanga mutum sama da dubu biyu a makaranta amma za a yi abinci in ba nama kowa sai ya ci naman nan in ba nama zanga-zanga ake yi a fito a ce gwamnati ta azzaluma ne kaza kaza an mana in babinci ba nama uniform kyauta ne secondary school ba sai dai kawai auna baka riguna sun dinko su sai a baka kawai ka sa da bajanta da kauri idan lokacin sanyi ya zo bargo za a ɗauka bargo irin mai layi layin nan balle a samu matsalar wani abu ya sa an yi an yi gobara a makaranta kowa sai a bi shi da bargo ana ga mata malam ba mu san sayan littafi ba ba mu san sayan biro ba ba mu san sayan sansu ba tun a muramare har sakandare ba biyan kuɗin kwaman intanet daga abu ne daga baya abu ya lalace muka zo za mu yi wayek da za mu yi wayek a lokacin gwamnati ta fara gazawa aka ce sai mun biya kuɗin wayek irin yadda ake wayek da nefu yanzu yanzu nawa ake biya ya kai dubu ashirin ya kai talatin kila ko ya kusa to mu a lokacin mu malam naira arba'in forty naira aka yi ta iyaye suna ya za a yi naira arba'in naira arba'in Allah ga mata malam to a kila Najeriya za ta dawo nan gaba ce duk makarantar ma kyauta a rinka ba ku kuɗi nan ko a jami'a nan gashi nan a biyu kafteriya za ka dai rasul ne za a yanka kawai shi kenan ka rinka badawa baka da wani matsala Allah ga mata malam kila wata ran mu dawo har kosai za a rinka rabawa a Najeriya insha Allah ko zan mu bullata ne da kosai har kosai sai an ba mu za mu ci insha Allah na ga masu shugaban kosar na tabbatar yau ka ci kosai na tsaro da yana wurin babban latana na dai zo muka ji yawwa Allah da lada saboda haka ƴan uwa musulmi wannan jarabawa da ya aka yi ma annabi ayyub ta yaye wannan jarabawa irin ta kowa ya kai mashi ya gane koma da al'amari zuwa ga hannun Allah in kana son ka ci jarabawa Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi wannan ya ce dama da shay'in ne da wani abu ibn kazir ad-dimishki Allah ya masa rama ya ce da za a yi jarabawan da duka ne da ba za a rayu ba a dan wani yanki ne za a taba a baka tsoro na wani yanki makiya kafirai kidnappers yan fashi waye a ko kuma abokan gaba su ce za su kawari yan shi'a anna wane yahudawa turawa yan faransa masu neman su saci man fetur da gas su bullo ta Nijar su ce a yaƙi ko ka a yaƙi a ɗan birgita ka wannan wannan jarabawa ce bi shay'in amma ɗan wani abu kankani za a yi wannan jarabawan a sa maka ɗan wani abu na tsoro ɗan kaɗan su sahabbai an taɓa masa jarabawan da suka kasa fita ta tsari ana ji ana gani aka taru a masallaci aka yi tsuru tsuru manzo Allah mana cikin su amma waye zai je ya dubo kafiran nan wani hali yake ciki an samu sati ɗaya sati biyu sati uku wajen wata guda sabai na tsare a masallaci an kasa fita saboda al'ahzab sun zo sun kewaye gari an haƙa rami don kasa shigo amma kuma ana tsoron za su iya saɗaɗuwa ta wani wuri haka ake tsoron ya za a yi hamma za ce in wani zai fita ko da zai kama ruwa ne to ya fita da ɗan uwansa kai ka bi shi kaɗai amma in aka zo aka zauna duk inda suka ji wani kwaramiya suna neman menene ya za a yi abin da ya sa sahabbai suka yi tsoron rashin fita ko da kama ruwa ka san abin nan in damu ne damu mun mutu kawai gaba daya da ya tashi wata rana sallah ta ce mun gaji da jiran mu san matsayin mu ba waye zai shiga cikin kafurantan ya nemo mana me suke ciki wallahi aka rasa wanda zai amsa wane ne zai je ya dubo mana sahabai duk imanin su suka shiru wane ne za shi ya dubo mana ya faɗi na uku ba wanda ya motsa to ai ya san sanin su ya san ya koya musu aljanna mayun aljanna ne Allah ya kara musu yadda kana kara sahabi da aljanna wallahi duk abin da za yi sai dai ai ya ce wa zai shiga cikin su ya binciko mana halin da kafirai ke ciki yana da aljanna amma wallahi ba wanda ya motsa kai ka san tsoro ya tsoro wallahi kai ka zo tsoro ya tsoro ashe wazir da dutsen zanen shadida ita ce ta aiki a wurin girgizawa ma na wasa aka yi masa ba aka samu dai da ya gaba wanda ya motsa sai ya ga to bari kuma a je gaba in mataki na gaba shine ya san ya bada umarni to ba fa wanda ya sai ya saba umarnin ya ce ina huzaifa a cikin duhu ne ya ce ina huzaifa huzaifa ya ce wallahi shi da ya ruwaito hadisi ya ce ba don amsa kiran manzo Allah dole bane da ne shiru kai yanzu a cikin ruwan nan da Allah ya sa a ce kai ne ai ba za ka amsa ba wannan za ka amsa wataƙila ba amma a ce ina ina ina imamu hijir zan ce na'am Allah sa kai Allah ya jarumce mu kaji imani ma nan ba wasa bane yace ina Huzaifa Huzaifa yace gani ya Rasulullah yace tashi ya tashi yace je ka cikin kafarancan ka binciko mana wani hali suke ciki Huzaifa yace hanta ta ta kada ciki na ya kulle na ji tsoro ya ƙara kama ni ya ce wallahi na ji jikina na rawa ya ce sai na tsallaka kawai na kama tafiya zan tafi ya ce inda na ji hankali na duk ya kwanta tsoron ta tafi ban fita ƙofar masallaci ba sai na ji ya ce Allah ka taimake shi ya ce wannan kalmar da annabi ya yi sai na ji kawai hankali na kwanta sai ce kai huzaima kar fa kai wani abu ban ce kai masu wani abu ba ka binciko labari ne kawai ka dawo ya ce shi ne na tafi ni kadai na ratsa gari kamar daga nan a ce ka fita gari ka je ka shi kadai wanda kewayen masallacin ma ana tsoro ya ce ba kowa haka na ratsa na je can ramin da muka haka na shiga na tsallaka na fita na haura ga yanar sansaninsu duk sun hura wuta haske ko ina duk wanda ya baro ko ta ina ta bullo za su ganka ba shi kuma shi dangarin maka ne duk sun san shi saboda mafi yawa ƙurai shawa ne ya ce da na tunkare su ina tunanin kai ko me za su yi min sai na shiga ciwo ya ce sai Allah ya taimake ni kawai sai wutan ta mutu iska ya dinga kaɗawa an yi ya ratsa wutan nasu duk ta muce sai wurin ya zama cikin duhu sai na shiga cikin su da na fada cikin su ba su sani ba na zauna suka fada fira suna cewa gada fanawa ba su fito ba banu ƙuraiza sun saba alƙawari su ma wa'incan da aka yi alƙawari da su 'yan banu bakar su ma ba su suna firan su da su ya su ya ce ina ta fatan labari dama an ce labari zan ɗauko ya ce to ina cikin yi sai abu sufiyan ya ɗaga murya ya ce kai jama'a ku daina firan nan ina tsoron kar wani musulmi ko ya shigo cikin ku ya ji me kuke faɗi ku je ku tona ma kanku asiri yace dan haka nan ku daina hirar nan yace suka ki suka ci gaba da yi ya sake gargadin su suka ki bari sai yace to tunda kun ki bari kowa ya duba na kusa da shi ya tabbatar wane ne ka san wanda ke kusa da kai wane ne in sabu saboda mu san halin da muke ciki Uzaiba ya ce nan da nan ne maza na taɓa na kusa da ne ce waye kai sai ya riga ya ce wane ne kai ya ce ni ne wane sai ce to shikenan kai ba ce ni ne wane sai to shikenan sai Allah ya ce mu shi ba su ce mu tambaye shi ba ya ce suka yi ta labari ƙarshe dai abu sufyan ya ce jama'a ina tsoron ba wallahi akwai wani musulmi a cikin ku ina tsoron wannan yana ta jiran shi na bashi wani abu ka san shugabanci ku kiyaye shugabanci wallahi shugaba da hasken Allah yake gani mutane suna rena shugabanci bari mu yi ratse wallahi ko a gida ne kai ko a ina ne ko yan siyasa ne ko barayi ne ko masu ballantana gari ko masallaci ko wata kungiya duk inda aka ce wane shugaba ne wallahi Allah na haska mashi wasu abubuwa da sauran mutane ba su da shi da haka ku girmama shugabanci wallahi sai ka ga shugaba yana jin wani abu a cikin abin nan shi yasa mai gida sai ya rinka ji a iyalan shi yana jin wani abu da bai gane ba in ya bincika zai samu wani abu saboda ko wani tasiri tsakanin shugabanni da mabiya in dai ballantana za a sa imani a ciki wata mata Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama ta ce an postin ɗin mijinta ya tafi zuwa aiki a can kudanci zamanin ba waya ba mota ma ta daɗi da zaran ainihin mutum sai ya je can ya watanni har na ma sai su kashe shi duk sani ba sai bayan watanni sai a dawa cewa ne ya mutu to ita kullum tana zulumin ya mijinta ke ciki ya yake ciki ta ce tunda ta san shugabanci ba wasa ba ne akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin shugabanni da mabiya balle 'ya'ya da iyaye ta ce yadda take gane mijinta na raye a wancan zamanin ba waya ‘ya'yanta duk in suna bacci hululu tsakan dare sai ta zo ta dudduba ta harafta su in ta ga suna bacci sosai da mai shanun su ta ɗan rinka taɓa ƙirje su ta je su baki numfashi ne mai kyau sai ta ce a mijina na nan lafiya lau ba zai yi yara su yi bacci lafiya lau ubansu ya mutu ba wallahi wallahi ba zai yi ba wani zai firgita ga ya tashi a rasa sau tun da ƙarami ne ba zai iya bayani ba ta ce tana gane mijinta lafiyan shi lau in ta kalli yaran to shi shugaba sai ya rinka jin wani abu ya cinka tunanin to shi ne abu su bayan ya ce kai ni fa ina jin kira wani musulmi na cikin ku a ƙarshe dai ya ce shi tun da zai sun ƙi barin surutun nan ga mutanen banu kaza ba su fito ba kai a tashi kawai a bar wurin shi ne ya tashi suka ce su sai gobe za a tashi ya ce shi yanzu zai tashi da ya miƙe shi kaɗai a cikin arnan a duhu zai ba ya ce na lallaba na ciro kibiya ne sai kin shi zan sarbe shi sai na tuna maza ya ce kada in aikata komi sai na maida ya ce ƙarshe suka tashi ana ta neman kayayyaki ni ma na tashi ne kamar yana neman nawa na sulale an fara tafiya na waske na faɗa ramin da muka zo na zo na haura na koma na kai labari aka ba shi aljanna abinda nake so in gane shine tsoro ba bakon abu bane wajen jarabawa yunwa ba bakon abu bace wajen jarabawa sannan kuma ila wal anfusi sai Allah ya mu mutane jarabawa ai na kasin min al amwali tauyewan dukiya sai ka ga iri da mutu kana ɗan sarrafa jarinka wancan ya ci bashi wancan ya ci bashi balle ma mu a nan garin an kana neman cin bashi sai zariya ka fara sana'a da kai da wani ko ba Kano ko ba Sokoto ko ba Nufe ko ba Barbare ko wani kabila kai ko Inyamuri ko waye ka fara sana'a zaka cinye zaka jarin shi na shi na karuwa dalili su ba su ba da bashi ta dace kai kuma za a zo ne a tsaya maka a ce ka bada bashi idan ka ce ka dan kawo maki na naira biyar sai ta wata yayan ka ita ma ta aiko sai kanin babanka ya ce da Allah dan ba ni su da gwangwani biyu sai can wani kanin babanka ya ce da Allah a bani burodi na naira ɗari biyu sai kankace mai wannan sai ga duk kudin ya koma cikin dangin kuma baka yi saka yi magana ba sai magana ce za ka yi mara yin kunya ne ni ba ɗanin ubanka ba ne eh ko ko ban isan bi ka bashi ba kai na cinye ma mai za ka yi ƙarshen ta shagon ya mutu to na ƙasin min al'amwali jarabawa ce sai ka canza salo ka san yadda za a yi an ka a daina sana'a ɗin ko kuma na ƙasin min al'amwali haka kawai ka ɗan samu da ƙyar ka je kai kwadugunka ka samu ɗan abin da ka samu kawai sai ka sai ne su tare ka sai su ce to takardun motan ka yi ya saya ba nura nan ma na sun ce takardun ka na da ne wai na da ne nan banka ya fara da dh ne yawwa ba dole ba ya ga haza su ba rozu da gemunka su ce tsaya nan banka yi kaza sai ka jan ce to tara dubu biyar waye dubu kaza wannan fa ba kai ga filan nan ban ba to na kasan min amma ne ka ba su ba za su ya ce ku ba su haƙƙin su ku nemi naku a wajen Allah balle ma ai gyara su suke yi ko a'a ma ni faɗi gaskiya gyara gyara suke yi saboda haka in kowa ba takardu ai ba za a ke tafiya da motocin ba ko kuma a sai ka ga mutum ya yi wani noma sai wani abu ya faɗa ma noman ko ambaliya ko ruwa ya yawa ko ruwa ya kaɗan duk dai kwanakin baya malam wallahi san da muke ta addu'a Allah karo kawo ruwa a wannan daminan shinkafa a gonakin mutane wallahi sai da wani ya sauye shinkafa ta bushe duk wannan na kasar mai amwali ne ka zuba jarinka a wani abu sai ga ya lalace to duk wannan ba bakon abu bane Allah ya ce zai yi da ka gani ka ce a to hada ma wa adana Allah wa rasulu wa sadaqa Allah wa rasulu sai zama wa maza da hum illa imanan wa taslima sai ka ce Allah ne alƙawarin haka saboda haka sai ya zama an maka jarabawa akan amwal wani kuma lokacin jarabawa sai ta zama Allah amfus akan rayuka kana kallo mahaifiyanka ta rasu ba abin da za ka iya kana kallo ɗanka matanka wanka ƙaninka ƙanin babanka malaminka wani wanda kake ji a ranka ya taimaki rayuwarka kana kallo zai mutu al'amfus sai ka kana ji kana gani wasu marat za a cikin amfus ɗin nan ne yanzu malamanmu suke ta tafiya yanzu misali an cire wani jigo a cikin izala wannan duk cikin jarabawa ne duk a cikin jarabawa ne duk wani wanda ya taba wani za a ga ba an taɓe shi ne a rai ya mutu ba an cire shi a cikin sistem ɗin rayuwar ne yana asibiti ana ta fama a manta da shi cikin al'umma duk wannan cikin jarabawa ne to sannan wasu marat haka kayan marmari shine su mangwaro su inabi su gwaiba su ayaba su wane ne duk lokacin da aka samu ƙarancin supply na wa'in na abubuwa sai gari ya nuna yanzu wake shan lemu kullum wake cin ayaba kullum na kasu ne kuma sannan za ka ga cewa irin wannan kayan marmarin yanzu mutane mu ba su ƙarfafa gwiwa kan shi da za a shuka wani ɗan ice mai mai ɗa yara ba za su bari ma ya nuna ba shi ma na kasu ne sai su kakkaɗa furen su kakkaɗe shi tun yana hure ba za a bari nuna ba sai a dinga ɓanna yaran mu yanzu ba su iya ganin abu su kyale yanzu ɗauki wani abu a da goji ba a siye a garin nan kabewa a juji yake fitowa ya ta yaɗan shi fa ku duddumi magidanta ne kadai za su je su ɗan tsinka su kai gida a faɗa a miya wanda bai da bukata ko a magidantan ba zai ɗauka ba yau ko yana fara ɗan furen nan sai yara su yaɗe shi su kakkaɓe ba su bari kwanan nan mu farkon damina muka shuka farkabewa a nan jikin masallaci a yanzu din nan amma yana nan ga maka dan ya fara yi zai ga yara sun tsinke wani duk muna sa ido kenan wanda ko a da yaran da ba su wannan san wannan iri ne ba da za a dasa icce yanzu renan dasa iccen ba karamin jihadi bane sai ka sai waya da da wani kusa da wani abun yanke hannu da ana gadi sannan zai iya shi rayuwa ba za a bar shuka haka kawai ba inda ka san irin kadduwan nan haka yaran mu suka koma duk wani banna sun iya shi to samara haka suke baya yiwuwa to duka in an haɗa su to sai ka ga cewa ko bashir sabirin Allah ya ce ai haku ai albishi ga masu dauriya zuwa ya masu dauriya wanda sukan jure su daure Allah ya kawo jarabawa sai su ce kai daga Allah ne sai su dake su ce wannan abin da ya faru daga Allah ne sai su daure a cikin dauriyan ne za su gane cewa to menene abin yi sai su koma su ce wannan abin akwai lokaci akwai yanayi can baya na manta ya ce wa samara a cikin tafsiri ya ce ibn abbas ya ce yaya ake nufi su ne samara eh samara su ne yaya wani kuma abin nan ɗin da suke faɗa suke cewa kowane wanda ya zauna a ranka sunan shi samara za su ce idan na karɓi samaran zuciyan bawana sai istirja'i ya koma da al'amari ga hannun Allah zai tambayi mala'iku mai kuka ji bawana ya ce su ce ya mai da al'amari a hannunka shine sai ainihin wato ya ce to ku gina mashi gida a cikin aljanna ku sa mai gida baitul hamd gidan godiya to ana son a daure Allah ya ce albishir ga masu dauriya cewa suna da lada akan haƙurin da suka yi malamai sun ce lada a lokacin da aka yi haƙuri shine inda sadamatul ula duk haƙurin da ake so da ake nufi wa bashirin sabirina ka daure ka shiga ciki shine ɗiban farko a ɗiban fari idan haƙurin ka ya wuce ɗiban fari ba haƙuri ba ne saboda ba wani musiba ko wata abu da za ta zo ta firgita ka ka zo ka kasa daurewa ka kuma daure ka ci gaba da tafiya a rashin dauriya rashin dauriya na da wama ba ya dawama da za a ce wani naka ya mutu misali mahaifi mahaifiya wani naka masoyinka wallahi ba kai kai ta kuka daga nan zuwa shekara ɗaya ba kai ba na jin za ka yi wata ɗaya kana yi dole za ka gaji ka bari so da yawa ma kwana uku kwana bakwai an gama an gaji to amma ɗiban farin nan kamar da al'amari a hannun Allah shi ne Allah ke nufin masu haƙurin saboda mazalarsa ya ce ma wata mata inna masabaru inda awwali sadama a wata ruwayan ta bukari inda sadamatul ula a wajen tunkuɗan farko wata mata ce tana da yaro nata ɗan ƙarami ala sabiyun lahamat yaro ne ɗan ƙarami ya mutu matan nan ta kasa haƙuri duk wanda za a yi da ita taƙi mutane suka kyale ta so sai ta ganganta ta je wajen kabarin ta je ta zauna a jikin kabarin sai ta kuka duk wanda zai wuce ya ce ya haƙuri ta ƙi ya haƙuri ta ƙi sai aka yi sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wuce a cikin wurin yana zuwa wucewa sai ya ganta ya ce ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri ta juyo da sababi da fada ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati kai da Allah ka tafi ka bani wuri ba ruwanka da ni ba musiban da ta same ni ba ta same ka bane da ya ji haka ya san in ya tsaya ci da magana ta gane ko shi waye ta gaya mashi maganan da ta faɗa to ta fita musulunci yake manzo Allah bil mu'minina ra'ufur rahim tausayi kar ta kafurta shi yasa ya tafi domin saboda da za ta ce ma annabi ba ruwanka da ni ka shiga uku amma yanzu da bata sani bane a ba ta uzurin bata sani ba sai ya tafi abin shiru saboda Allah yasa na kare mu mumine matsayin su mu dan yi ratsaye wata rana wani mutum na bacci a masallaci baccin ne nauyi yana mirginawa da gani wannan ya kamata a ce ba irin wannan baccin ne ba shedan kamar ya danne shi ya tashi ya ibada mana sai maza sa yana son ya tashe shi sai ya tuna kai yanda wannan bacci ne miji nauyi in ya tashi a magagi to za a iya samun matsala sai ya ce masai na aliyu tashi wancan mutumin ka ce ya je ya sallah sai ya ce ya sallah to ai kai kafi kusa da shi ya baka tashe shi ba sai ni na taso na tashi ka san sabai suka yi abu don su ƙara ilimi ya ce ai kana fi kusa da shi sai ya ce a'a ni ba zan tashe shi ba saboda ban san wanda zai faɗa ba in ya tashi a cikin magagi yanzu da ya tashi ya ce wani ɗan a'udhu billahi matsala ta faru abin da ya sa ba yan faɗi ma kishiya ba kenan ke da ba Fadima ba wallahi ki bari ai maki kishiyoyi guda uku yawa Fadima ce ba a mata kishiya ita ma dalili saboda rikici na iya hada ta da kishiyar da wannan ta ce mata kin cika zanki ita ma ta ce kin cika wa ya za'i ka ga lamari ya lalace za ta jawo su shiga wuta ne sai za ba za a mata kishiya ba to haka nan Aliyu ya ce ka tashe shi ya ce a ai na tashe shi za a iya samun matsala ilai kuwa sai ko Aliyu ya tashe shi mutumin ku an ce yayi maganganu sannan ya ce to kaga da ni ne da matsala ta faru haka nan wani mutum shi ma mazasa ya gan shi ya fusata ya tunzura jijiyoyin wuyan shi sun tashi idanun shi ya jazur suna rigima da shi da wani mazasa ya ce na san abin da da'in ya faɗa zai sace wannan hushin to sabai saboda sun san in annabi ya ce mashi yi ya fusatan nan bai yi ba akwai matsala sai suka ce me zai ce ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ya sace sai ko aka ja ka ce manzo sa ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai jiyo da fada an ce muku ni ma wakaci ne ni ma ya shiga sababi saboda haka wani abu ana kiyaye shi saboda wasu dalilai dan haka in kana wa'azi kakka je wani ya tunzura ka ce mai dan wuta wani ma ya taba tunzura wani ya ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba Allah ya yi wahayi ga Annabi Musa ya ce wake mun karambani a mulki na yana cewa ba zan gafarta mawa da ba to na gafarta mashi kai kuma na shigar da kai cikin azaba saboda haka ba a irin wannan to yanzu maganar da muke yi ta wancan mata tana kuka a kabari da maza Allah ya ce ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri sai ta mashi sababi ba ruwan kadami sai ya lallaba ya wuce tun da bata san waye ba sai wasu mutane da suka hango ya tsayaye mata magana kuma ya tafi kuma tana wurin kabarin sai suka matso ko sa ji cewa an me aka yi suka ce mata ke baiwa Allah wancan mutumin da ya zo me ya ce maki ta ce ya ce in ji tsoron Allah iya hagu to ke me kika ce ta ce ga abin da na ce mashi suka ce subhanallah kin san kowa ya ta ce a ban sani suka ce to manzo Allah ne Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin yace fa asabaha mithlul maut bala'in da ta ji a cewa wai annabi ta gaya ma ba ruwanta da shi sai ta ji wato da za a ƙara mata irin wannan mutuwan ya fi sauki a bisa a ce ta gaya ma annabi wancan magana ya nuna tana da imanin ta ashe ta ji wa misalin mutuwar sai ta zabu da ta miƙe sai ta tinkare shi tana hangen shi yana tafiya yana tafiya tana ta sauri ta cin mashi a ƙarshe dai ta ga gidan da ya shiga tana zuwa har take ruwaitowa ta ce walam ajid indahu bawwabi ta ce ne sa'a ba masu gadi a gidan da da masu gadi a gida na bisa gada ta shiga to ƙarshen ta ta faɗi ta mutu kila ko saboda wani matsala ya same ta ta samu hawan jinin da ba saboda an ce ta gaya ma annabi ba ruwanta da shi ta ce ba masu gadi sai ce sa'a ta shige ta ce na same shi a tsakar gida na ce ya rasulullahi asbiru na yi haƙurin yanzu na yi haƙurin da ya jiyo ya gane ta zai ce inna masabar inda sadmatul ula haƙuri a lokacin farko ake da haka kenan idan za ku yi haƙuri ka shiga cikin amina wa bashirin sabirin to ana nufin ka shiga cikin masu haƙuri a ɗiban fari ba kayi kayi ka gaji ba saboda dama ɗabi'an mutum ayin abu da yau da kullum ya saba da shi shine sai ya ga wani ya gaji ya bari ko ainaba ma guje wani ya hau jaki ya ce ma ɗan shi ka daina damuwa da jama'a kawai ka ci gaba da harkar ka kanka damu da surutun mutane dan ya kasa ganewa yayi yayi a ya gane yaki sai ya ce zo mu je nuna maka yanda surutun mutane yake ba za su kwana bakwai suna yi ba sai ya hau jaki shi ba ma guje me ya ya fuskanci kan jakin ya nufi inda za a sai ya zauna yana kallon bindin jakin jaki na tafiya da ya juya ta baya da an zo wuce sai a ce a ga ga wannan dan yinda ma gujan la jama'a ku zo ku gani ku ga yanda ya zauna kai wannan jifa ma guje dan yinda ji irin zaman da yayi da ya koma gida ya ce ma dan kaji ko ya ce to bari mu sake wuce gobe gobe ya wuce wasu suka ce ku zo ku ga yanda ma gujan nan da Allah yanda yake sai wasu suka ce a je mun gan shi ka ga yancan su da suka gan shi jiya sun dan samu saukin damuwa da aka sake na jiri har ya kai motar ya wuce ba mai cewa ma wani abu sai ce wa ɗan toka ganin surutun mutane kwana biyu ne za ka yi za ka abin da za ka yi so sai ka damu da mutane sai da haka maganar shi ne in da su da matul ula a ɗiban fari a yi haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa yayin da hujumul musiba ta zo da zafinta da raɗaɗinta zuciya na tabarmasa a lokacin nan to me zai kwantar da ita to shine ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan dalilin yasa Allah ya ce a yi albishir ga masu haƙuri kuma sannan ila suka ce haƙuri dama guda biyu ne kai haƙuri ka bar saɓan Allah kai haƙuri kai biyayya ga Allah in kai wannan wanda ya yarda da wannan yana da yarda da za a jarraba ka da wani abu mummuna ya damu ranka ya tayar ma da hankali to Allah ga Allah hakika in kai haƙuri kana da ladan haƙurin kana da ladan jarabawa idan ka kasa haƙuri kana da zunubin rashin haƙurin kuma kana da hasaran abin da ka rasa ka ne ka yi hasaran abin da ka rasa ba zai dawo ba sannan kuma abin nan da kuma kai abin nan da kuma kai na rashin haƙuri ya sa baka samu ladanka ba wannan shine dalilin da yasa kenan inna lillahi take da muhimmanci malamai sun ce duk annabawan da suka gabata tun daga annabi Adamu zuwa karshen kafin annabi sallallahu alaihi zuwa annabi Isa ba su da inna lillahi gaba ɗaya dukan su ba su da shi ba saukar da inna lillahi ba sai akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine manzon karshe shi ne aka bashi baiwan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suka ce da a ce akwai a annabawan baya da annabi yaqub sanda ya samu matsala da damuwa ya shiga cikin wani hali wa bi yadainahu min al-huzni wa huwa kabir wanda yake cikin damuwa to da bai ce ya asafa ala yusufa wa bai batsainahu da bai ce ya asafa ala yusufa ba da sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ya haka nan aka zo aka sake mai aljishi ai ga nan an zo da rigar shi ma ya mutu ai kaza ya ce a je a nemo shi aka dawo duk dai ya kasa cewa yake ya asafa ala yusufa yana ta ainihin maimaitawa ya damu kwarai da gaske kai zai har ma yace inna ma ashku basi wa huzni ila Allah da tsaban tsagwaran tsabagen bakin ciki na na ainihin wato zuciya da na gangan jiki dukkan su sun taru yace ina kai shi ga Allah ne ashe ka ga inna ma ashku basi wa huzni ila Allah kamar a madadin inna lillahi ne da da shi da ita zai fada saboda haka wannan al'umma an mana baiwa da inna lillahi ka gane baiwa ne ma Allah ya mana cewa inna lillahi kalman tauhidi ne ka tabbatar da inna sannan li na mallaka Allah miƙa wuya ga rububiyya da uluhiyya a haɗe kuma wa inna da tabbatar da cewa ilaihi raji'una ka tabbatar da komawa da yadda da imani da ranar lahira shika-shikan imani sun haɗu a wurin na cewa mu na Allah ne yanda ya ga dama ya zai yi da mu zai yi kuma za mu koma zuwa gare shi kuma ya mana sakamako ka ƙara miƙa wuya total submission wannan shine ma'anar inna lillahi ka ƙara yadda da cewa ba wani sai shi kuma kayan shi ne yayi aiki da shi to dan mene kuma meye matsalar meye matsalar wanda ko bai da inna lillahi bai da wannan wata rana a hanyar Kaduna mun tunkari wajen bayan an wuce toll gate kan akai wata gada na wajen riga cikin lokacin hanyar guda ɗaya ce sai kawai sai muka ga wata mota ana ta tsai da shi duk wanda suke fitowa da Kaduna suna ta haka suna tsai da shi su sun hango wuta a motar shi yana ci shi yana ta tafiya shi bai sani ba da muka matsa gaba sai ya zamo lalle mu za mu yi overtaking din shi sannan mu wuce da haka sai muka ga bayan but din motar balbal wuta cikakke kasan motar wuta cikakke fetur na ƙara ci shi yana ta tafiya abin shi da zai duba miran shi na baya da ya ga wutan amma da shi da wata yarinya da ɗan siket ɗinta kuma shi ga shi da alama an ne duk namban motar namban jos ne bayan an tsaya muka ga na gaban duk motar namban na baya ma ya ƙone yana ta ɗura wuta kawai abin shi muka wuce shi muka tsaye da shi muka ce mashi wuta wuta sannan ne ya tsaya yana tsaya ya fito ya ga wutan lokacin bayan motan ya ci ta fara cin kujerun motan haka ya dinga ihu ya fana nan ya tsallaka can ya dinga birgima ya rasa yadda zai ita yarinyar da ta kokarin ta su kwashi yan jakon kaga ta saba ta tsaye da wata mota ta hau ta ƙara gaba ta tafi ta bashi dama can gantali ta kila ta haɗa su shi kuma ya rasa abin da zai to da yana da inna lillahi yana faɗa zai ji sauki yana faɗin inna lillahi zai ji sauki to bai da kalmar inna lillahi shi ne har mun taru za mu ce kai ka ce ina lillahi ne wato wannan wato me me zai fada a daidai wajen waye office na kawo wata mata za ta tsallaka da yaranta da mijinta suna jiran motoci da yake ana gudu a wurin da suka ba da ta gaba mota sai ta danna da gudun tsiya da ta danno da gudu sai ta bayyance wata mota saurin da motar ke za ta hada su duka daɗi sai ta dawo da baya ta fusgo yaron da suke tare amma ina bata rike shi da kyau ba yaron sai ya kubuce mata da ta ga za a kashe su gaba da sai ita ta fice motan ce fata mata da yaron yaron ko shura bai bai mutu amma saboda ba inna lillahi ita yanzu bakin cikin ta na an tsanta ya mutu ita ne kuma sanadin tana ihu tana ihu shi kuma mijin ya zo ya rufe ta da duka dole za ta ji dukan ta yake yana ta kashe mashi da ta kashe mashi da ba inna lillahi a cikin rayuwarsu kai Allah ya maka baiwa da inna lillahi amma sai ka zo kawai sai ka kai ta zage zage ka tashi da safe ka je za ka sai burodi an ce maka wai naira yanzu burodi ya tashi sai ka ce kai kir kir kir to inna lillahi kenan ko ka ce kai ai ai na musulun musulun musulun musulun fasalin musulun izgili ne ba wai musulun musulun izgili ne ga addini wallahi wanda duniya musulun musulun ya yi shi da kyakkyawan aniya ne wani na ce mun wai to ai babban bambancin shine da san da su suke gwamnati wai mun ce ai musu kunuti yanzu ana cikin walan da ya fi nasu ko ba ya kunuti ba ba za a yi kunutin ba an kyayi ba za a yi ba nasu tsananin ya fi na waɗannan kuma mun san daga Allah ne nasu ko ko da muke da yaƙini muna tabbacewa daga Allah ne shi ma amma muna tabbacin cewa akwai sababi ai ga alƙali nan kusa ma nan idan aka kawo wani ya kashe wani ya fyaɗe shi da sanda kai za ka ce je ka ai kaddara ne ko ko za ka ɗau mataki a kan shi to Allah ga wata ga alƙalai ko ko ba ku yarda daga Allah ba ne ai akwai sababi wanda ya sababi fa ba a sababa ko ko dukare ne sai da bi sababi in baka bi sababi ba wai aka ce wai kyauta daga Allah goro ya bi yan tagwaye ta ina ta ina aka samu yan gwan tagwaye na nemo shi wata kawai ta je ce cikin ta wani tambaye ta wai haka yake kayo ta ce wallahi haka nan Maryamu ma ta haihu ba da ai ba wa ne ba miji wannan ya kashe ta ya kamata ai ma ita ba ba bulala ba budurwa ta haihu ta ce wai Maryamu ma haka ne komai da sababi da haka nan wasu ne suka zo wani shaitani hatsabibi arne arnan ma arnan grade 1 dan CIA duk duniya ta yadda dan iska ne ba a san iyaye shi ba ba a san asalin shi ba ya zina da uwar shi yayi da yar shi yayi da ya yayi da kanuwa ba matan da yake tara ya kyale farawo azzalumi macuci bara'inci annamimi su suka kashe murtala suka yi kumbiya kumbiya da su da yan kasashen duniya amma mutumin nan ya zo ya laifi na juyin mulki aka samu hannun shi a ciki aka turbuɗa shi a gidan yari wai duk wannan laifukan nashi yau mutanen nan suka yi gangami suka kafa jam'iyya suka ɗauko shi suka danna duk wani mai takarar shugaban ƙasa suka ce wannan ɗan iskan zai shugaban ƙasa arnan suka kawo shi suka dasa ma mutane tun daga lokacin bala'in najeriya ya ƙaru ya ci da ci balbal wai kuma wai sai mu yame musu mu ce daga allah ne ba su wasa ba ne alƙur'an ba gwamnatin iri ɗaya ne da wa'innan ba wallahi ba iri ɗaya bane ba za mu yafe ba ba wanda ya sai ce mana an ɗauko arne daga gidan yari direct zuwa gidan gwamnati ba zai yi mu ce a ce mana wai kawai za mu yi kunuti duk abin da ya faru shi ya shigo da boko haram shi ya shigo da kidnapping shi ya shigo da banditiri shi ya shigo da duk wani iskanci ba hatta naira wai an rubuta naira goma da ajami suka ce a cire duk wani alami na musulunci ba sa kaunar shi da ya zo kawai shigowar shugabanci abin da ya fara yi duk wani soja da ya gane wannan musulmi ne ya masa ritaya kaf ya farji duk wani ma'aikacin gwamnati ya zabge in je musulmi ne ya fata da arewa a ran da ya sauka mulki ya sake yunkuri yana neman yadda zai samu an ne ci gaba sai ya ɗauko wani musulmi ya sa wanda yake jin zai iya abin da zai yi a kan shi da ya ci ɗin zaɓen su suka dasa mashi guba da ainihin abin da za su yi duk su gabayen shi shi ya fara fitowa shi da da ya dage yana cewa sai ya gaje shi shi ya fara fitowa a ƙasar nan ya ce tun da bai da lafiya ya sauka ya sauka ya sauka muna kallo ba aka yi wannan duk aka gama wannan wai duk an ƙare suka ɗauko wannan ya mutu suka ɗauko arne wanda a ƙabilansu ma sadaka in za a ba su ba a taɓa hannunsu saboda ana kyamansu aka sake ba shi shugaban ƙasa ya sake ci gaba da azabtar da Najeriya wai duk idan shekara goma sha shida shekara goma sha shida ba bala'in da basu kawo ma Najeriya ba sai suka zo wai yanzu suna cewa wancan lokacin da muka ce ai kunuti yanzu ma mu zo ai kunuti wallahi ba iri dai bane ba wanda bai san zaton alherin da aka sa ma Buhari ba in dai da wani zunubi da muka yi shi ne mun wuce gona da iri ana tunanin Allah ya da shi ne ake hange wanda zai iya gyaran to kuskuren kenan amma ba wai zaka ce kana tsammanin ba zai iya ba kuma sannan da aka zan a matsayin shi na musulmi dan arewa wanda ya san yanayin da ake ciki ya yi abin da duk zai iya komi rashin son karshe ka san mutanen da ya kewaya mutanen da ya bada wanda tun dai za a tsaya a yi ne a ce sababi to ya isa su zama sababin da kasan nan za ta yi daidai duk musulmi mukaman da ya dace tamanin da motsi zuwa ɗari ya mimmi kama namu duk yanzu wannan ma da ya zo yana bayarwa haka yi magana buhari ya yi abin da zai iya bai samu abokan aiki ba ne in ko baka samu abokan aiki ba ko annabi nuhu alaihi salam da bai samu abokan aiki ba sai dai shekara ɗari tara da hamsin yana fafatawa saboda ba abokan aiki annabi nuhu alaihi salam mutum tamanin ya samu wallahi tallahi annabi nuhu ya yi wa'azi dare da rana safe da yamma yayi a fili yayi a bayyane yayi a asirce yayi a koye yayi da mutum yara yayi da manya ba abin da bai yi ba amma da izgili da wai saboda bai da abokan aiki shekara 950 wallahi rashin abokan aiki ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya samu abokan aiki ya samu ƴan maza zalla ba gaure mutanen da suke Allah ya yabe su a sama ya yabe su a ƙasa duwatsu ma sun shaida waɗannan mutanen mutanen kirki ne wallahi tallahi idan arna ya gausu ya san mutumin kirki ne dabbobi tsoron su suke yi iblis ba na tsoron su kai waɗannan mutanen da farisu da rum sun kasa wani motsi saboda sabai yau sabai da suka zama ma'aikata ba yawa gare su ba amma duk duniya sun kai musulunci a kafa da shekara ashirin wallahi daga sanda maza sa ya bar duniya bai shekara ashirin a ƙasa ba ba wajen continent wata nahiya da ba musulunci sai amurka ita kadai ne ba musulunci a lokacin muna da continent guda bakwai guda shida wallahi musulunci ya kai har australia sun dangana da philippines sun je zuwa ainihin wato duk kasashen rasha da ainihin wato turai ingila amurka japan ai amurka ne kawai babu da ingila da japan da germany musulunci wallahi ya kai wata rana da ku ne muke karatun tarihi a masallacin manufa muna cikin karatun tarihi wani ya bugo min waya daga china muna cikin karatun shi yasa na tsaye da karatun na ce to ga sako ya ce mun ana gabata malam na kira ne yanzu daga china nake ya ce gani a gaban kabarin sa'ad bin abi waqas a kasar china saboda ne sun je kai musulunci suka mutu aka binne su a wurin kasar philippines ka san philippines ba wani irin tsagoran tafiya ne ruwa ne za ka tsallaka ka tafi amma yau mutanen nan suna da sahabbai a wurin har su ne suka je suka amintar da wurin aka samu tauhidi da kwanciyar hankali kasar philippines aka sa ma headquarter ta suna amanallah sahabbai suka sa mata suna amanallah da turawa suka ci su da yaƙi ne daga baya suka canza ta da rinka cewa amanallah suka rinka cewa manilla manilla yadda suke canza sunayen mutane su hana a gane yadda musulunci yake da asali in sun zo kasar musulmi ana da amir a matsayin amiru zazzau amiru kano sai su ce emiya amir din ne emiya don ka ku gane amir ne suka je nan da a kaduna can da turawa suka zo sun zo wani anguwa anguwan malam ali sai suka ce malami saboda kada a gane suna da irin wannan tsiyatakon suna da gari waɗanda suke musa abdulkadir wanda shi ne shugaban da ya kai musulunci wurin sunan shi Musa Abdulkadir amma mutanen suka zo suka ce Mozambique Mozambique suka haɗe kawai kada kama gane ana ga mata malam yau sahabbai saboda tsaban aiki sun kai musulunci Australia saboda ma'aikata ne manzasa ya samu ma'aikata bai shekara ashirin da kwanciya a ƙasa ba wallahi tallahi ma'aikata sun kai ina so ka gane annabi nuhu shi da shekara ɗari tara da hamsin ba ma'aikata shi kada yake yi ya ce ni da autuhum jihara wa sarratu lahum israra to bi yayi ko ina amma wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk sanda suka wuce sai dai izgili sai dai izgili yau kuma kafinta ne yau kuma ba'azin bai ci ne yau kuma kaza haka suka yi sai Allah ya wushi da su yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara sai ya koma kan waɗanda suka yi imanin rabbi da birni ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا انا gabata malam mun yi ratse ne dan ka gane ba daidai bane wani ya ce mana an yi gwamnati wasu shekara 16 suna azartar da mu da arna daga gidan yaron suka dauko suka kawo muka zo muka shiga cikin bala'in da bamu taba tsammani ba suka dauko daga Maiduguri zuwa Sokoto duk bakin bodan nan suka aje turawa suna neman a fado mana Allah ne ya kwace mu nan an kai lokacin da aka hana mu sallah salloli wallahi tallahi wai sai su aka zo corona suke cewa wai ai ga wani hana sallah wannan sallan da aka yi na corona ba irin wancan ne na ba gaira ba dalili ya kowa ya bi gida gida ana bi daki daki matan aure ta tashi ta ga wani kaso a gadanta wai yana binciken makamai akwai mutanen da suka samu tabuwan kwakwalwa saboda kawai sun ga soja a ɗakin su ana neman makamai a daidai lokacin da kasama ake kashe mutane ba a je ko gida ɗaya an bincika ba domin gora na kashe mutane ba a je an bincika ba a zangon kasau an je ba a binciki kowa ba cikin arna a kaciya a ina ne suna kashe mutane ka ce mana iri ɗaya ne wancan artificial in akwai artificial artificial created innovated and separated to, to people to ita wancan gwamnatin kenan the, the, the problem was then created, artificially, innovated, aka zo aka kirkiro bala'i aka cusa mutane sababi shi yasa zato tun da mun san sababi sai mu tashi sai mu yi kunuti amma wannan kuwa alga wata malam an ba waɗansu masu amana ne suka ki sai mu ce to kuma abun ya zama dai gashi sai mu dan hada ballantana kuma an ce musulun musulun ko yaudaran mu aka yi mun yadda a yaudare mu da Allah wallahi mun yadda haka sai na Umar ya ce yace duk wanda ya yaudare mu da Allah mun yadda amma tsakanin shi da Allah sai dai in mun gane yaudara ne ko ba za mu yadda ba to Allah gaba ta malam zo ne shi abun nan da haka nan wannan jarabawa da ake ciki na tattalin arziki da duniya ta shiga to ko dai kai hakuri ka samu ladanka ko kuma ka ci gaba da zage-zage da tur da tsinuwa da zagin malamai da musulun musulun da waye kai kai ba kuma zai canza komai ba ba abin da zai faru sai abin da Allah ya rubuta in za ka je kai gona ka je kai gona in za ka je kai kiwo kai kiwo in za ka je kai esure ka yi in za ka yankan kumba ko faci ka yi idan za ka je kai sana'a ka yi kar ka tsaya kana jiran wai abin nan kuma sannan wanda ya dogara ga Allah Allah zai bashi mafita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda musiba ta sama yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa qulub li khairan minha Allah zai musanya mishi da abin da ya zama alkhairi ummu sallama radiyallahu anha tace da naji wannan sai na sauka ma raina tace sai Abu Salama ya rasu mijinta Abu Salama Allah ya kara mishi yadda tace sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa qulub li khairan minha tace sai ina tunanin a'a to anya ko akwai wani musanye da zan samu na wani mijin da ya fi Abu Salama kirki tace ina ta wannan tunanin a raina tace kawai sai ran sai na ji an sallama tace ina cikin ina cikin juya ina ina cikin yin sana'a ta samu wani abin nan tana juyawa tana kwabawa tana son ta rinka saidawa ta ce sai kawai sai na na kwaba gari ina ina ina juya shi sai na ji an sallama ta ce sai na sai na tashi sai na sa hijabi na ce na ce wane ne sai ta ce sai ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi ta ce a manzon Allah da kanshi ta ce na tattara kayan na aje gefe guda ya zo ya ce mata na zo ne in nemi aurenki ta ce kai da kanka ya ce ta ce a a a babban magana ta ce wallahi tallahi ba wanda zai ki manzo Allah ba wanda zai ki manzo Allah ya aure shi ta ce amma sai dai matsaloli na guda uku matsaloli na na shekaru na shiga shekarun tsufa akwai wani shekaru da mace ta haura shi ta shiga shekarun tsufa sannan na biyu ta ce ina da ainihin wato yara ƙanana sannan gashi kuma ina da tsananin zafin kishi to ko ta je gidan manzo Allah ta rikita masa gida ai kaga matsala ya faru sai maza Allah ya ce duka su guda ukun ba matsala ya ce in shekarun tsufa ne ni ma na shiga shekarun tsufan dama da kullu saƙiɗin laƙiɗin ai kowane tsoho da tsohuwa ko in ka ga wata tsohuwan wani na nan shi in ya ganta budurwa ya gani saboda haka nan ne yasa ya ce ni ma na shiga shekarun tsufan sai ya ce mata amma kuma yara ai iyalin ki nawa ne zan haɗa su ne duk rike sannan kuma na uku ya ce mata to zan maki addu'a kan kishi ko yi mata addu'a Allah ya raba ta da kishin ba ta zauna lafiya lau an ga mata malam Allah ya amsa mata wancan inna lillahi ko bai amsa ba ashe ka ga kenan ba ka da wani abu da zaka yi da ya wuce haka in kace zagi ne ka ce ai wancan gwamnati wani ya kunuti to je kai kunuti yanzu ai na kace kunutin kai kunutin kuma nan amma ko malamai ne suke tafi da al'amura din ka san yanzu abun mamaki wai wasu ba su yadda malamai su tafi da al'amari ba da za a zo yanzu ana tambaya nan a ce da Allah mai hukuncin kaza sai kowa ya kama ba da amsa sai gan shi a facebook ni ina ganin kaza ni ina ganin kaza ni dai ba za bani malamai su magana ba a facebook kai yanzu kowa ma malami ne wani ma ya ce maka ya gani a cikin internet an ce kaza wani ya zo yana min gyaran wani hadisi wai an ce kaza an ce kaza na ce na ka samu wai ya gani ne wai a cikin internet ce a google ko ya ce eh ce to sannu google kai ne google ko na ce amma ka duba littafin hadisi na kaza da littafi kaza ka ga sharhin da ibn qudama yayi ma wurin sai ya ce wai waye kuri ibn qudama nace baka ba san shi ba to ba sai ibn qudama ba nace to shi ko Muhammad Nasiruddin da yace sai ya ce waye Muhammad Nasiruddin wai in ba ka ce albani ba ba zai gane ba wani kuma ka ce albani sai ya dauka namu na nan bai san waye albanin ba nace ka duba abin da albani ya faɗa cikin wancan shanin da yayi zai na mace magana wai amma shi a intanet ya gani a intanet da bature ba sai shi zai rubuta ba da haka nan maganar ita ce karka yadda ka saki abin da Allah ya ce ka koma ka koma kame kame idan abu ya faru musiba ko min kankantan da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na na Aisha radiyallahu anha tace wata rana suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bitilla ta mutu da bitilla ta mutu sai manzo sa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce a ya rasulullahi ina ce inna lillahi ana faɗi ne akan wata musiba babba sai ya ce a ke baki san duk abin da ya bata ran mumini sunan shi musiba ba duk abin da ya tarma da hankali sunan shi musiba da za ka ga wani ɗan gwaiba kana son ka siya kana da baka ji baka da kofi ne ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yi gobe ba ba ka da kodiri ne amma kanka birgita mutane ka ce inna lillahi wa inna ilai a ce me ka ce wallahi ban da kudin sayan gwaiba a wasu a kai kuma kai kuma abin naka ya zama ya zama shirme kenan saboda haka nan na kana ne wata rabi ko ina jin na kusa rabi ko ai na ce kana ce mun na kusa rabi ne au iko Allah to saboda haka nan yan uwa musulmi ya kamata ya zama mun ɗauki ɗabi'an da za mu dawo taitaye mu ba baƙon abu bane bari ma duk a daina karantawa ba baƙon abu bane halin da muke ciki abu warera yunwa kanka da shi abu warera yunwa ta fiyaɗe shi ya kasa samun abin da zai ci da safe da rana da yamma sai yunwa ta kai shi ƙasa sai a ɗauka farfaɗiya ne waye ke raye a lokacin a matsayin shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau shi kuma yannan saboda an yi musulun musulun ne waye musulun din ma tukuna a wannan lokacin waye musulun din innal muslimin wal muslimat da ta sauka akan su ta sauka amma akai wannan sai yanzu ta ce ai laifin musulun musulun ne sannan kuma wani abun mamaki maza su da kanshi na na Aisha ta faɗi hadisin nan masu sharhin hadisi sun ce wannan hadisin ba taɓa shi ba sai bayan da maza Allah ya rasu shi yasa hadisin Urwatu bin Zubair dan uwan Abdullahi bin Zubair Urwatu ne yace inna ba ni labari ne tace kai bari ka ji tace mun gan mu mun wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa za a ga jinjirin wata a ga wani jinjirin watan a ga wani jinjirin watan tace jinjirin wata guda uku a cikin wata biyu wannan a cikin hadisin zai ta faɗi wannan tace jinjirin wata a cikin wata uku guda uku a cikin wata biyu tace ba a ɗora girki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ne kuke ci kenan ta ce al'aswadain dabino da ruwa ruwa wannan normal ruwa yanzu ka samu dabino suka ci kai yanzu dabino abinci ne a kunka yanzu dabino don Allah yana wuyan samu waye nan ya nemi dabino ya rasa ba ka da bukatar ka ce mana ana yunwa ƙarya ne yunwa ka je ka gama su yunwa duk kashin awalan su nan ya ya abin da mu duk da mun nan kulkul duk da ina talaka ka ganin nan ba yunwa wallahi tare da ni balle ku ni ne ya kamata a ce in ce muku ana cikin wahala saboda ina da mata hudu da yaya da yawa amma kullum ana ci sai wani yanzu kawai shi kenan ya dan nemi garin faki ya rasa sai ya ce a yana yi wa musulun musulun ga ga aba ga manzo Allah suna ya fito gidan shi da yunwa yace ya zo masallaci sai ya ga Abubakar yace a kai Abubakar me Abu Hurairah ya fara gani yace kai Abu Hurairah me ya faru yace na kasa bacci yunwa yace to mu je gidan Abubakar suna ta hanya sai ga Abubakar ya fito ya ce abu kai za ka yace yunwa ya hana ni bacci ya ce mu je gidan umar suka je ya ce yunwa ƙarshe ya ce ku zo mu je sai aka je bayan gari aka je wajen wani makiyayi wanda ke kiwon dabbobi a bayan gari sunan shi aba haisam bin tihan sunan shi aba haisam bin tihan suna zuwa suka je suka yi sallama maimakon ma shi ya amsa sai suka ji matan ne ta amsa cikin tsakan dare sai ya ce ina aba haisam ina ne gidanki ta ce ya je ɗebo ruwan garɗi a hadisin ta ce yasta azibu lana ya je nemo ruwan gardi shi zai shan ruwa common sai irin spring wata yake sha da haka nan ya je nemo ruwan gardi a lokacin nan ne ya ce to bari mu jira shi ya dawo da ruwan gardin ya zo ya ji muryar mutane a cikin duhu a kofar gidan shi ya masa sallama sai suka amsa sai ya gane manzo Allah sun sa ya ce a manzo Allah gidana wallahi ba wanda zai fi ni girmama baki a yau sai kawai sai ya ɗauki ya aje ruwan a wurin ya shiga gida ya fito da dabino wani a kililinsa wani kuma ɗanye wani busasshe duk ya zo ya aje masa ya ce ku fara taɓa wannan tukuna ina zuwa ya ɗauki wuka ya shiga cikin garke manzo sa ya gane zai yanko dabba ne yana ce mashi iyyaka wal halub iyyaka wal halub kaka je ka yanka mai shayarwa kaka yanka mai shayarwa ya je laluba ya yanko rago ya fede ya gasa ya ɗauko naman ya aje ya ba kowa wuka serve yourself that's the kind of the barbecue wani ga mata malam ya ba shi ce ga yi nan ka je ka abin nan suka yanka suka ci nama suka sha ruwan garɗi suka hani'a bayan da suka gama za su ce to mun fito gida da yunwa mun ci nama mun sha mun ci dabino mun sha ruwan garɗi yace summa la tusalunna yawma idin anin na'im sai an mana tambaya ranar kiyama kan wannan yanzu manzo Allah ya kasa bacci saboda yunwa kai har kana da magana yanzu don kawo waye nan bai ci abinci ba tun jiya sai mutum ya gamu da kai a hanya saboda tsabagen karya Allah ya karama kai ya ya danka da jib eh ya karama kallahu eh ya ya da mun mun baka ci abinci ba tun jiya to ka nema ne ka zagaya arzikin Allah na nan da yawa mu ma a falalan Allah muke nema sana'an duk da za ka riƙe ka riƙe ka nemi taimakon Allah Allah na arzuta bayi ta hanyoyi daban-daban ba ka da bukatan yanzu ka kasa haƙuri in ba haka ba ladan da ake samu na mai haƙuri ba za ka samu ba shi ko ba su haƙuri inna ma yi wa fasabiruna ajarahum da gairi hisab ranar alkiyama za a biya kowa ladan shi sallah azumi zakka haji da ta biya sai an zo kan masu haƙuri a ce ina masu dauriya ina masu haƙuri ta ce to yau zan saka muku yadda ba wanda ya samu wannan sakayyar ta ce kawai duk gaba ɗaya su wuce aljanna Allah ya sa muna ciki Allah ya sa mu cikin masu hakuri Allah ya sa mu cikin masu dauriya Allah ya sa ba muna cikin da za su yi taraki su rasa ladan su ba Allah ya azurta mu da dauriya da hakuri kuma Allah shi yaye mana dama fa inna ma usri yusra inna ma usri yusra da wannan faraja ma al karb ko me al faraj yayewa ma al karb yana nan tare da abin ga wani irin larabci ne Allah ya kara manzo Allah daukaka me yakon yace annal farja annal karba ma al faraj sai ya ce annal faraja din tukuna ma al karb inna ma al usri ne ba ce inna ma al yusri usra sai Allah na son ya nuna mana saukin ma shine ya fara zuwa tukuna sauki ma ya zo yawa wa zulzulu wa ta yaqulu rasulul ladina amanu wa ta nasrullah ala inna nasrallahi qarib da haka insha Allah muna fata Allah ya daidaita mana kasan mu ka ci gaba da addu'a Allah ya zuta mu wallahi kullum ka yanzu Allah ya zuta kasan mu domin saboda rashin addu'a ma ga kasar shi ma wani bala'in ne sai mutum ya tsine ma kasar su ba da tsine ma kasar shi sai dan Najeriya kai ta kai ta tsine akan me ka roki Allah ya azurta mu wata ran mu ci burodi falafala da rinka kai mal kali malam Isa ni ma ina kai mashi burodi dun bai saba da shi bane shi yasa yake amma za a kai mashi ina malam ne ya Allah ya fito malam da rinka kai mashi burodi yau ka san mun bashi babban lata na to sai mu hada mai da burodi saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya dan uwa musulmi mai ta addu'a ku yi hakuri dama can ku kun san za a rina da aka ce wai yanzu abin da ku kun san kane kane kawai zan yi ban san abin da zan faɗa ba ka ji kada ma in ci gaba magana a ce na ce da haka ban ce ba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wala wallahi ya lawala ya lawala ya wadala
malam ya ce wai wai kawo da ni an mun sa abin da aka kawo da da ibn tafsir ba aka yi mana karatu muna roƙon Allah mu saki ya ce malam ya ce wa muna hankalin da Allah ya ce ke da zama to ya yi da fara al'adun